أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara hadurinmu a markazin ahalus sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha tara ga wata na rajab hijira shekarar 444 wanda ya dace da goma ga watan biyu 2023 a darasi da ya gabata muna cikin suratul kuma mun tsaya aya ta tara yau insha Allah za mu tashi aya ta goma daidai insha Allah kayan nan da harko da yan uwa kowa ya sani masu jin hanyoyin labaru musa yan uwa addu'a na mutanen turkiya ko siriya kan wazar su cikin addu'ar mu ta matattu allah ya ji kansu ya damar ta musu wani marasa lahiya kuma allah ba su lafiya danginsu kuma allah sa masu haƙuri da ba su dadan musiba allah ya ji kansu ya gafarta musu alamaka talon warhamu kuma wanda ya ji irin wannan damar shi ne matsayin shugaba na al'umma kowa ya ji dai bayanin da wannan bawan Allah shi shugabansu ya yi magana cewa wannan bala'i ne daga Allah sannan matsayin imani kenan ce wannan abu ne daga Allah ba ma iya kauda shi ba ma iya mai doron da ya tahi amma ce abin da yake kanmu yace ya dauki alƙawari duk abin da aka yi asara daidai da birgi ba mai asara mun doki wani mai dama duk asara da kai cewa duk wanda ya asara birgi ba ka asara ka ji shugabanci Allah taimake shi Allah ya taimake shi sai a tambaya a nan wanda yake cewa wai kudi ne ka a rana wani to yanzu za ka aika mu za ka mai transfer za ka mai aike na hanyoyin aika kudi transfer to wannan kudin da za ka biya na transfer ba ka kara mai a kudin shi ba ya ana magana ma hankali bai gwamnata ni ta kawo 20 na baka ina ruwa na nau za ka biya bankin zan arzini yau ka shi kurje maka 20 na baka kudin shi zaka bani kai ka sani ka saka a banki a transfer ka saka ta sama ni dai kudi na kudi ka shi nake kin ba ruwa na da abin da kashi wannan kai ne aka ba wani aiki ka biya aka yi maka kin ba wani matsala wannan kurin abin da kai kai ta shafa Allah rama aya ta goma
خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم خلق السماوات بغير عمد ترونها Allah subhanahu wata'ala wanda ake kira a kadaita da ibada shine mahalicci wanda ya halicci sammai ba tare da gimciki wanda kuke gani ko ba ku gani ma'ana babu gimciki kuma ce tarawunaha kuna ga wannan saman gata nan ba gimciki ko daya wannan shi ne cikin ikon shi ya rike sama ta ƙasa ba sa gusawa daga inda suke wannan shi ne bayan da muka sati mara bayani sati da ya gabata wani abu wanda baiwa mu ture shi a rayuwarmu mun shiga wani zamani wani lokaci wani abu na ilimi da ya zo da kuma na rayuwa cikin wannan hali cikin wannan yanayi cikin wannan ilimi dole mutum musulmi ya yi ƙoƙarin sanin me magana kan wannan mas'ala mun yi magana magabata irin su usaimi da su albani da muhammadullah kan wannan mas'ala nan kaga ya magana cewa ya halitta sama ba tare da kimciki da kuke gani ba ya ce wa alaka fil arda rawasiya an sami da liku an jehawa ya jehawa ƙasa ta raku ma'ana duwatsu wannan iya karantar da mu cewa dutse da kaman zaman sirki ne a saman ƙasa aka yi fike shi wannan kuma suka ci ilimin geology sun suka san da haka na na maganar kiwa dutse a cikin ƙasa bayan halitta ya ce an tami da biku don katta kada kenan mi kenan ta sami equilibrium ta sami daidaito iya kenan tawazunikin ƙasa ƙarƙashin wannan ne usaimin rahimahullah ya kawo wannan mas'aloli na wani zamani da muka samu tsakanin masu ilimi wasu su ce ƙasa na tahiya wasu su ce ba ta tahiya inda tana tahiya da ɗakin kai koma kaza wani kowa dai da irin maganar shi bai jin motsin wannan wani abu ne ce wanda wani abu ne na zamani na ilimin zamani ya binciko da wani al'amari a bayan da ya magana wannan kalma an tabi da bukun ita kanta tana karanta su da magana kenan a kan motsi har ana magana wani motsin don a sami equilibrium a sami daidaito wani wuri kan shi da ja wani wuri wannan kanta ce ta ta wadatar da kai cewa ashe a kan motsi abin da kai namun equilibrium sai daidai a sami tawazu ya kama gangano da shi ne alakul hal magana ne mai mahimmanci ita jama'a wannan mas'ala ta irin wani abin ya gito na wani ilimi da ilimi ya gano za mu tsaya kamar wata ruwaya wadda ta tabbata na sallallahu ke bada labarin cewa ku da ku nemi labari daga bani isra'ila yace abin da ya daidai da qur'ani da sunna ku riki dan ku madogara ku qur'ani da sunna abin da ya saba ma qur'ani da sunna karara ku ture ba ku yarda ba yace abin da bai saba musu ba labari ne ka bincika gaskiya ne ba gaskiya ba ta rage gare ka da haka yace kan wannan masala ta ilimi idan ta zo yace musulunci bai hada bincike ba bai hada ilimi ba kuma cewa Allah subhanahu wataala ya sauke mana adam wannan sama da ƙasa ya sauke mana mu binciki komai kuma mu yi amfani da komai da Allah ba to kaga shi a wancan zamani mun magana da yake kamar da bani nan mulla a wancan zamani shi bincike da yayi kan masala ta yi iya cikin zikta musallamat musallamat ilmiya abinda an rigai an mai wuya babu wani cin karo da ƙur'ani da suna kan wannan matsala ta ka ce ba wani maganar rigima don kuma mun san da cewa asalin su rigimar da ta taso tashin harko na ilimi da ya taso masu binciken wannan abin duniyar da suka ce da sale da fiye da maktalatar tur wasu sale rana wani solar tsara jika suke yara sai take amma duniya take juyawa kewan rana to da mu kuma mun san a qur'ani wa shamsu tajri li mustaqarrin laha la yaqdir adil alil asa tana tahiya zuwa ga wata duniya rana tana tahiya zuwa ga wata matabbatar ta to wannan tahiya ta rana mu a qur'ani an ce rana na tahiya kuma an ce ifis kaga dole mu karyata ko mu gano ba magana su bun mu yarda abin da ya ci karo da kwanu suna dan binciken ɗan adam to wannan shi zama malaman farko suka ce kenan ba magana suka tuni magana gaba ɗaya to ganin nazariya ce ta ɗan adam bincike ne yau da gobe su ma a ilmintan sai suka gano ashe rana tana ta iya ita ma a inda take tana da orbit falaki suke ce mishi wanda ita ma duk girmanta ita ma Allah mata wani falakinta wanda take juyawa a cikin shi wani abu ne ilimiya ba wani rigima yanzu hatta kai ɗan adam zai baka jitaskin tahiyar gudun da take a za a karan kanta wannan binciken ɗan adam ya gano da haka in wa hatta duk wannan mun ce mun muna kai wata kasar mamu da wata mamu da bai gan su kan su fada ki da su tahiyya suke gusawa suke kai ne baka da musu baka da gusawa su nan da sati biyu uku wannan da wata da ya gabata wannan uwa masu ra'ayin irin wannan binciken sama malamin jami'a ne zuwan shawaran shi ya so da wata na'ura katuwa ta binciken sanin subhana mun je gidan shi muna lekawa irin da wani duniyoyin a haka za ga wuri guda ga ta nan amma kana lekawa da kayan tsaye ka taɗan kusa kana a nan ganin kare abun kusan shi da yadda ke jawo abun kana gan musu amma kai yanzu ido bakan mutu ba motsa kurmi amma kai yanzu idan ka iya gwada ma motsin kana gani hatta na wata kana gan motsin yanzu kai diba sai ka ɗan kusa kusa waki kenan wannan wani abu ne wanda ɗan adam ya kai wata marhala ta gano irin wannan motsin waɗannan ababe kenan bai ci karo ba wannan bincike ne yakan yi daidai yakan iya kuskure amma wai babu rigima za a musulunce na maganar ta iya rana daban ta iya ta daban a karan kanta don mu a cikin abin da bincika kamar wasu 'yan ungoyi ne ƙanana a zagayen rana mu ne 'yan ƙanana mu ne yan zaɓi yan unguwa aka ce unguwar rana kenan akan wannan ɗan adam ya gano da cewa mu muna wata tahiya daban rana na tahiya daban suna ba da misali a ilimance da abin yake wanda ya san misali ta an kan bigi balo daga gehi ai tahiya iri biyu zai ko tana tahiya kuma tana mutsa karan kanta tana tahiya tana mutsa karan kanta wani bugun balo da gehi haka sistem cikin duniya yake da rana tana tahiya ta yanayin shekara ɗari zahi kaza bazara a kewar rana kuma a karar kan tana tahiya ta fuska tara ta kwana da wuri kuna ce wani abu ne wanda ilimi bai ci karo da shi ba lokaci abu ya kusa ma mace za mu ce hakika ilimi haka nan bai ci ba karo da ƙur'ani wani bincike ne sai a yi ta yi wanda ba Allah ba dama bincike sai ya ta yi a yi daidai a kuskure Allah ta sama kan daidai wannan a take kenan kam ka kashe rigima ka kashe rigima na ilimin astronomy kaza kaza bincike da da muke kuma bincike da Qur'ani ba kai da tabbata kenka wannan shine kuma magana ma kan hawo Allah wa alam kenan anan yanzu bayan Allah subhanahu wataala ya ambata mana wannan bincike mutum sai kayan shi kuma Allah ya ambata mana cewa halittar samai da kasai ba tare da kimshiki ba kuma ya sanya wa ƙasa turaku ma'ana duwatsu an tami da bikum don kata raurawa da ku wa bata fiya min kulli dabba kuma shine Allah ya yada halittun dukkan wala da ta sama kasa ke duk wani halittun da ta sama kasa Allah shine ya halice su kuma ya yada ta a ko'ina kowane yankin duniya na ka suke halittu iri-iri na Afirka daban na Aziya daban na Europe daban na Australia daban na Amurka daban daban-daban kowanne Allah kadai shi kadai wannan halittun ya wadata saman dukkan ƙasa gaba daya wannan iya daga cikin aiki na Allah subhanahu wata'ala yace wa anzalna minas sama'i ma'a kuma Allah shine ya sarkar da muku daga ruwa daga sama wannan Allah ya san shirin da yayi a cikin hikimar shi ba tarki bane a sama ba ta bude ya fanko shi ko zubo Allah ya tsara su tarki tsarin shi na iskar waya gama gama a hadiri a raba ruwan kuma gari gari a yi nan da yawa a yi nan kaɗan nan a tsallake Allah tsara kayan shi haka ya ce fa an bata na fiya kulle zaujin kare kuma daga wannan ruwa Allah subhanahu wata'ala ya tsara muku nau'i daban-daban na nan zaujin wata simf iri halittar mana shirkar iri-iri ko a ƙasa guda a wuri guda shirkar iri-iri da bari su sada a duniya ko a yankunan duniya daban wannan duk wannan aikin Allah su aiki a cikin ni'imomin Allah gare su shi ne Allah ka cewa wa ayatan lahum anna hamalnahum anna halaqna lahum min ma'amil atina wa ayatan lahum anna halaqna min wa ayatan lahum anna halaqna lahum min ma'amil atina wa ayatun lahum anna حملنا أنا ذرية خلقناهم مما عملت أيدينا أنعامكم لا مالكون ياسين ياسين وأتل لهم أن أولم يروا أن خلقنا لهم أولم يروا أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم يروا نعم نجا أتل لهم أولم يروا نعم الله يجي حتى المتاني na yarda da saddakawa da ni'imomin Allah da ya mana wanda ya wajaba ga mai hankali ya kasantar da kai ya dokokin Allah alaci awalam yarau shin mutane ba sa gani anna khalaqana lahum mimma amilat aydina an'aman hum la malikun ba sa ga cewa wata hikima ta Allah Allah ce mu muka halitta da hannun mu Allah da kai shi da hannun mu muka yi aka musa wani abu wanda kuma an yi dan ahwanin su kuma la malikun an'aman Allah ya dabbobi na ni'ima tun daga awakai har zuwa raƙumi ya ce Allah ya kayan shi amma fahim da ya malu zakar alfahari raƙumi na kaza raƙumi na ɗari ko dubu iya alfahari saniya ta kaza alhali inda raƙumi ɗin zai rikice duk garin na don gona da kuwa ya dai harbe shi amma ba mai kusanta shi bale haka ja shi haka hau sama wani yara cikin mai hankali zai kenan kan adam wata baiwa ce Allah ya maka ta sulunta ta mallaka ba da wani abu ba ga shi zai cikin girma da kubi yaro ɗan shekara bakwai sai kai shi zai kai shi a ɗarin ɗan shekara bakwai zai ja shi ya ce wa'annan dabbobi Allah ce da hannunmu muka yi amma fahimla ha malikun amma su suka aka ba da mulkin abu ka hau ka yanka ka ci ka damu daga da mulkin shi ya ce wazannin na lahun muka sauƙaƙe musu muka hore musu wa'annan dabbobi na ni'ima yanzu da ba girman sa da ba kawon shi sai baka yin nashi ga dai ga girman ƙarfi ga shi ga kawo na bugu amma kai ga kuma ka komai na bugu amma ya kama ka danne ka yanka eh ga saniya nan ta ka kama nu an tsaka ta haɗar ƙarshen madara an kuma kama ka yanka ka je ka sai da ka biya bukatarka da abu daga nan Allah ce wannan abu ne muka yi amma ga sun ku kuke mallakar su wa zanna na muka sauƙaƙe maka wani dabbobin fa min ha rakubun wa min ha yakulun ku hau ku biya bukatu ku yi bulaguro kuma ku yanka ku ci wajen fiye munafi misali ba Allah ce ka yana abin an gaba da ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون walahun fiye munafi wa mashari bayan wani abu da aka ambata na hawa da ci ita kuna da amfani iri-iri daban da da dabbobin na ni'ima kuma da abin sha na nononsu Allah ta dole wani duk wannan abincin afala shukuru cikin da ba za ku godiya ga Allah ba ku na mana mana a shi mana shukur maganar godiya bin umarnin Allah sau Allah mana maza ku go- ku san Allah ku yarda ku yi da gudun da cewa Allah ya muku na nimoni na ku jan hankali Allah ya fiya da baiwa da yawa akan ku na daga mai hankali ya yi ƙoƙarin bin kariya da rubutun Allah kulka kuta ya ce haza halkullah هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ‘yan uwa ku ji mun ji hankalin Allah, Allah ce haza halkullah, wani abin da aka jero na halittun sama da ƙasa da dukkan nau'in wa'innan dabbobi da dukkan nau'in tsoro da suke saman ƙasa, Allah ce haza halkullah, wannan ne gaba ɗaya halittar Allah ce, duka ba na wani. Dole ka yarda idan baka da hankali. ya ce to wannan ita ce da ta Allah fa'aruni ma da halakar da zina min duni na abu ƙalubale da Allah kamar hankali wannan da Allah ce Allah ce to ku gwada mini wani abu wanda wani wanda ba Allah bai halitta a gwada maka duk ka yi sama ka kasa ka kawai da ka dawo ba wani abu da kake gani kuma ka ce wannan na wani babu ba wani abu ɗaya duk ci gaban duniya har yau babu wani ilimin ƙasa ta ci gaba wata laborator ta ci gaba ilimi ya ci gaba a shiga wani ɗaki a rigi a ga fak a wani wani babu babu hurin adam zai da gima kwan a ci dodo bai da gima na insana aka sassan ta lalace ya kowa da gima ma kuma bai kamata ka da gima ba abu ne mai rauni ba ka da kowai kowai ba ka da shi ya kamata ka mai kauya shi ne magana kowai ka mai kauya kan dokokin mai wannan ikon ki bari zalimun fi zalimun a zalimai ma'ana kurin ma'ana dan adam ma'ana zalimin kanshi ne bai kamata bai taurin kai bai kamata bai butulce ma Allah zalunci ne zalunci ne dan adam ga Allah subhanahu wata'ala ita kun da zalimai suna cikin bata bata karara Allah shi da mu akan kai ci gaba
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
Allah subhanahu wata'ala ki ba mu labarin cewa walaqad atayna luqmana al-hikma wannan bawan Allah mun ce ko da ba annaba bane ba bawa ne na kwarai wanda Allah ya yi bice ba shi daraja ba shi baiwa Allah ce hakika mun baiwa luqman hikima ilimi sanin bayani an san dai bawa ne mai hikima daga cikin ababen da aka ce an samu ganowa iya da wata baiwa ta ilimi cewa kamar da kuka sai kawo haka malamai na kawowa tun kafin a hudu na shawara bayyana sai mai kirshi ya ba shi dabba ka je kamar nama mafi kyawo sai ya kawo halishe da zuciya kayan mai gida ya ce to ka je kuma kawo nama mafi muni a jikin dabba sai ya kawo kuma halishen da zuciya me yasa aka ce ka kawo nama mafi kyawo ka kawo halishe da zuciya kuma mafi muni ka kawo halishe da zuciya ce mai gida ya ce idan halishe ya gyaru ba- zuciya ta gyaru babu gyaruwa da haram kamar gyaran harshe duk wannan ɗan adam duk yawon wannan abin su ne makami na gyara zuciya da harshe harshe kuwa san bala'in shi na namiji abu ya ce shi ne kuwa sa mutane wuta ne da ya ce abu biyu suka yawan sa mutane wuta ya ce alfamu da faraji baki da faraji baki shi zai karya ya yi sharri ya yi da wani duk wani makirci a ja kullo na kula kullo kullo na kullo wannan shi ne baki ne duk wani bala'in duniya a bakin a kashe shi an ba imani ya shirya karya ya shirya yaudara ya yi ƙazafi komai zai ba tsoron Allah kuma zuciya take saƙa ma akin banza ta da haka wani abin da suka gyaru mutum ya gyaru an kuma suka ɓaci to tsarin ya lalace tabbata ku haka nan da al-muhimmi dai Allah tabbata mana cewa ya ba wannan bawa nashi hikima kuma Allah ta anushkurullah aka umarni ka yi godiya ga Allah ga wannan ni'ima da ya maka to wannan umarni kuma lalle Allah ya ma luqman haka kai ma haka ake nema kama Allah godiya kai ni'ima da ya maka magana kenan eh bayan mun kada kusa magana godiya ga ni'ima Allah yace kai godiya ga Allah wa man yashkur to fa kira da Allah yake yi a godewa a gode mishi to mutum ka san tun wanda ya gode ma Allah fa innama yashkuru nafsihi shine amfanin godiya da zai amfana la in shakartu la azidannaku kai ne ci gaban ka ce kai abin ba kamar Allah ko ba ba abin da ƙara ma Allah ta ga gode mala ba abin da ƙara ma Allah amma baiwa ta Allah rama gabawa zai baka ni'ima kuma ka yarda shi ka gode mishi ƙara maka magana kenan kenan wanda ya godiya don kanshi wa man kafar wanda ma ya butulce to wa bai ma Allah tsiya ba fa inna Allah ghaniyun hamid Allah mawdaci ne kuma abin ya cancanci yabo ko ba gode mishi ba wannan iya karantar da kai ruwa ta musulmi na nasarar zama ke cewa ya yake cewa mutane inda za ku taru gaba ɗaya lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbin wahid minkum ma za zalika fi mulki shay'a law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqlab afajr wahid minkum ma za zalika fi mulki shay'a innama hiya amalukum wa sayyalukum summa wa fikum iyaha kamar da da karan fali hamdulillah kuma daga zalika fadalu min al-ramsa malamin ruwali ya cewa inda mutane gaba ɗaya za ku taru tun harko har ƙarshe da mutum da aljani ku zamanto tsoron Allah kowa misali kamar misali ba za iya musafin zai malaka jibril ko kuma mutum a nan sadar salama dukkan gaba ɗaya tun harko har ƙarshe da mutum da aljani a ce kowa imanin shi imanin malaka jibril ya ce idan kuka zama haka Allah ya ce ba ku ƙara mu kuma ba abin kina ba abin da ƙara mu duk ku zama tsoron Allah da ko tun farko har yanzu a ƙarshewa kuma da mutum da aljani tsoron Allah kan mu za ka jibril Allah ce ba abin da ku ƙara mu abin kina haka kuma idan kuka lalace tun farko har ƙarshe mutum aljani ku zama to kowa kamar shi ɗaya kan lalace kowa shi ɗaya ne ya ce kuka haka cin Allah ce ba ku rage komi a mulki na ba kurin aikin da kuka yi ne ake kididdagawa a lissa can ya yi bayani duk wannan yawan naku kamu ala sa'idin fasa'alu ne ta kuma diyon gaba daya ku zamanto kun taru tun warko har karshe gaba daya ku zama a wuri guda a tara ku a wuri guda kowa ya roƙi Allah abin da yake so kowa ya darje kowa ya darje da wani ke bukata ka zano ka tsana ka kare kam a ba kowa Allah ce in ba kowa abin da ya roƙa ba ku rage wani abin da yake waje na ba sai kamar idan an sa allura a teku ta rage wani abu da haka ce kurku ta kanku aikin da kuka yi ne ake lissafawa a ƙididdiga gobe kiyama duk wanda ya ga alkhairi a takardun shi ya ma Allah godiya da mai mawafaka wanda ya ga mugu abu kai zargi kowa zargi kanshi da haka Allah ganiyun sai ce wa man ya ce wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi duk wanda ya gode kanshi amfanin da shi wa man kafara haka wanda ya bitu da jama shi dai fa inna la ganiyun abid Allah mawdaci ne bai bukata wajen kowa kuma hamid Allah ya cancanta a yi shi ci gaba
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم to na kuma labari ne Allah ki bamu labari cikin musiye wannan bawon Allah ga ɗan shi cewa lokacin da Luqman ke nasiha ko wa'azi ga ɗan shi ko iya cikin mai wa'azi wannan yana karantar da kai da mahimmancin kulawa da yara matsalar mu a nan al'adunmu ne al'adu ne ba addini ba ne ba na cewa yaro ya ji tsoron ubanci kamar zaki kana shigowa gida suna watsewa kowa ya ce kamuri shi da ka amma shi ke na ɗaba ya zo kun bai hana mun kawo sai shiga saka shi wa bai hanawa da kawo ta kai shiga saka shi ce kullum a sa ma yaro tsoron Allah wanda a sa mai Allah duk da kake yana ganin ka domin idan ya san in ya san da Allah duk inda kike ganin shi to iya ji tsoron wani abu ina tuni muna yara akwai wata tsohuwa kakanmu in ta aike mu garki sai ce to akwai idon sama da kunyo abu idan akwai idon sama zai gaya mu to akwai akwai akwai da ba sama akwai da ba sama Allah ba kamun ka ba a ce akwai da sama akwai da sama kimar kuma tsoron irin sama gamu mai a tsawon da kenan wani irin sama kenan babu inda babu sama shi ne zama tsoro amma kwantar da mutum ba irin sama ba allah yana ganin shi shi ne babban abu wani abu misali ne kenan a karantar da mutum ya san duk inda yake akwai mai ganin shi amma kai za kusa in dan kai ne bai yi da gabar ka zai shiga tsakashi kina sama yaro tsoron allah a cikin almuhimmi mu ba ma ganin wani tsayi ne zaka da wani su shi da ba su an ta zamani a addinance karantar da mutum Allah yaro san da Allah to cikin wannan wasiya da yake wa ɗan shi babbar wasiya ya gunai la tushrik billah ya dana kakka yarda ka haɗa Allah da wani ‘yan uwa idan aka ce haɗa duk abin da yake haƙƙin Allah ne shi ne shirka’ in wasu masu fassara suka ce tsayi sihir shi ne tsayi a sihir shi ne tsayi malaman zai yi su ce asiri an mai asiri sihiri suka yi an wani asiri zan maka asiri sihiri ne kuma sihiri ka hurci haka Allah ce ko kuma ka fara suleiman lakin shakin kafaru ya lumun nasu sihir Allah ya korewa suleiman suleiman da kawurce mu Allah ba shaidanin malamai ne na suwata shaidanin malamai ne suka lalace suke karantar da mutane sihiri kenan ba sihiri ka wuce to sihiri daban shi ne tsayi maji daba dabo duka dan wala mai dan wala mai yoyo ne shi ba shi dan wala mai yoyo ne ba sihiri bane ba mai yawa wayo ne ke maka baka jama'a kudu eh maka dabara ce shi kudinka mai yawa su ba sihiri mai yawa dan wala wala dan da fara ne kudin an tamara ne to shi dai alakul hal shi dai da abin da marji ai da ai wani asiri ai wani ruwa ido shi aka ta sihiri to amma kace shirka da Allah duk abin da yake za a gama Allah da wani sihiri ya cikin shirka da Allah kuma ka wurce ne to amma mutum bai kawo aka sai ce ya ka tsayi da ce mai sa a yi kuran a duk abin da yake misali an wa mai sauki wani muka yawan yi a nan daga malami da qur'ani aka da komi bai ce mai komi ya baka wurdin kiran rauta ya yi dam da ya yi haka ka ya yi jabar ya yi kuma wurdi ake ana ja a yi tsalla ana ka ana ja ya haka ka ya yi ya dam da ya yi ya gana ana ja ka ga yawan ƙaddara ya ce maka ayi zai yaudarar shi wadar shaidan ya ce maka ayi ruhanai ne su ruhanai musulmin aljanu ne to ka kira ba da aka jibril jibril ba kira ka wuce kai da Allah ko jibril ba a kiran jibril ba a kiran mala'ika ko na annabi ba wanda yake da haƙƙin a mai kira an ba Allah babu wani wanda yake sa kusa da Allah babu kakka yarda a baka wani wurin kira rabu alu ka hurci da Allah kira wani Allah ne ka kira ka gama Allah da wannan fala tad'u ma'a Allah ahada ka kira ko tare da Allah da haka kenan ya karanta da ɗan cewa kakka yarda ka gama Allah da wani ya ce ina shirka da zulmin azim dubun zalunci iyakan laifi ƙololon laifi gama Allah da wani babin da ake kushi da shi irin tarayya da shi kushi Allah yake da gama shi iya kushi ƙwarai a ce babu laifi mai girma a wajen Allah gama ka gama Allah ka ba wani haƙƙin Allah ci gaba
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير نعم ووصينا الإنسان بوالديه بوالديه Allah ya ce mun yi umarni ga mutum ya kula da uwayen shi kusna wajen kulawa da kyautata ma uwaye Allah ya maka umarni kan haka nan cewa Allah bai kayyade ba bai zano ba da kaza da kaza da kaza da kaza ke duk abin da yake na kyautatawa ne da zai iya wa mahi Allah tsora mai wani mahi da shi duk abin da za ka iya na kyautatawa aikin kwarai ai abin da yake bukata zaka gyara mai rashi dan ba ka miki girman aiki a wajen ka ba Allah da manzon shi kamar uwaye su miki girman aiki a kanka na ya tsaro dukkan abin kwarai Allah ya umarni ka kula da uwayen ka uwa da uwa sai ta ga maka wani abu wanda ake tunatar da kai akan matsayin aikin uwa hamalatu ummu wahanan ala wahan uwa ta ɗauki cikinka kullum rauni ƙaruwa ke tikiya wata ɗaya wata har dai an san lokacin magana ta magana aihuwa da reno yadda dai uwa ta yi cewa ta ɗauke ka rauni akan rauni kuma bayan ka zo ba ta tsare ba wa fi salu fi amai kuma renonka a cikin shekara biyu wannan 'yan uwa malamai na cewa kadibin hikimar ai an tabi walidai wuri da aka aka uwaye amma sai aka maka magana uwa ta doki ciki da kaza lalle an san wahala uwa kowa dimmi hankali ya san wajen dokar ciki ita ce miji girman wahala ga dan adam illa maganar cewa haƙƙi da Allah ya bata na lada na biyayya aka tsora aka bata mahi girma aiki na biyayya akan ma'ayya da uba wannan Allah Allah ne ya tsara annabi babu labari dole mu dangana ko da kai namiji ne ka dangana an ce mahi girma aikin kyautatawa ta yi uba wajen kyautatawa amma nan wa ko gyara wanda wasu kan ɗauki wannan umarni da Allah ke na isan hatta ƙarƙashin umarni akwai bambanci magana biyayya misali da ake samun rigima uwaye ba don suka suka ɗan karatu mata ba iya ta ji mata iya ta karatu mata ta karatu ta kafa ta ji wa'azi an ce uwa ce mafi girma aiki sai uba ya ce kaza za a yi sai ta ce ba a yi ko za ka yi armi ta ce ba ka zama wannan uba ce ba za a arma ta ce ba a yi ta san kai kuma ka karatu kenan an ce ita ce mafi girma aiki an ce wannan ba wurin ba ne shi maganin ana maganin kyautata mata ƙarƙashin umarni da ya taɓuwar da kaɗar ƙashin wafi ƙashin uban kullum kuma masa'ulun masa'ulun arziki wani jimin masa'ulun fi arziki namiji ɓangaren umarni a yi koka a yi haƙuwar ƙasar uban take ba kai ba a nan ba abin uwa uba ke doka a cikin gida ya ɗan saɓa Allah ne wacce aya a muke wata a baki kwallo a miji gatanci amma umarni na mai gida ne daga ke haddan wani shi ne magana kenan in yi ce ba a yi kun ba a yi sannan haka nan wannan ya faɗa da gaya kenan ya ce wa fisari fi amai maganar renon yaro a cikin shekara biyu ta ya ce ulwar da ɗin al'adar gudun haure na kamile ne liman al'adar yin tumar rada'a liman al'adar yin tumar rada'a ne ce allah ya ce uwaye su re su shayar da ɗansu shekara biyu kamile liman al'adar yin tumar rada'a wanda yake son cika reno ne in wa kan wannan aya wasu ta ɗauki wannan aya sai su kawo ita ce a ƙur'ani an ce yaro ya shekara biyu a yi ƙanan shi wannan ba gaskiya ba maganin aya ba haka ce kawo wannan an ba da dama magana ce ta menene tsarin rayuwa yakan yi a yaro ma shekara ɗaya ba laifi aka yi ba yan wa me ake kawo waccan aya ta bakara take magana ran yaro shekara biyu ya ce ga wanda yake nihin cika reno yan wa aina ka sa masala tsakanin uwa da uba wajen shayar da yaro an haka rabu a nan yake magana ai kudin reno ko ai kwantara to abin da aka ba mace idan kuka rabu da ita kana da ɗa mai shan nonanta Allah ba ta haƙƙin yanka kudin nonanta sai dai a yi ne kusan da ta tamaya ta ita take yanka ba alƙali ba ba juji ba zai ta jika kaza ita take yanka kaza za ka bani in baka iya ka nemi rigi don ta iya a nemi wata haka Allah ce wannan haƙinta ne iya wannan a ce jika goma a wata wanda a sa wata kamar jika ɗari kuma sai a iya a yi halin mutane ko a san halin shi wani jika biyar ma bai iya idan bai yaba iya wani abin bai yaba kenan ya dace da halin mutumin da ita da kuka amince ta in da in da a gyara wannan ana magana to a nan wani haƙƙin nono muke magana a ko maganar reno magana kula da magana magana renon yaro kuma baya ta ƙarshen nono inda alƙali ke yanka ko juju inda yaro da abinci ke ci za a kula da shi tsanin za a diba ya kiyasi mai kamata kula da yaro da abincin shi na zai a wata a nan ne alƙali ko juju ke shigowa ya ce jika ka za a wata to wannan haƙƙin da aka ba mata na yanka kuɗin reno iyaka ne shekara biyu ƙulurwa din da su take maka azaba ya jika ɗari a wata daga shekara biyu ta yi an ƙare iyakar da baki haƙƙin ta kenan shekara biyu to stop an tsaya yanzu kuma a ji gidan alƙali ko juji ya ga nawa yaro zai ci a wata a nan kuma su wata yanke ta amma a nan ba ta haƙin yanke ta haƙin ta nono ne kaga nan kiran ba ana magana wani umarni ne dole ku reni yaro ya shekara biyu ba umarni ne Allah ba Allah ce kuna iya tattaunawa shekara ɗaya ɗaya da nufi shi dai wannan to ƙalƙashin wannan aya ko bi ne da kima ta ƙur'ani ƙalƙashin wannan aya ta wa fisalu fi aimain can an ce wa hamalu wa fisalu talatu na shahara can wata aya Allah ya ce cikin kafa ne Allah ya ce da ɗaukan ciki da yaye wata talatin Allah ce ko wa hamalu wa fisalu talatu na shahara da ɗaukan cikin yaro da yaye wata talatin a nan ne sai dina Ali radiyallahu anhu an zo wata ta zo ta yi arme ta ayu a wata shidda lokacin usman bin affan yana halifa sai usman ya ba da umarni a je hukuncin kisa ya kama ta ban tare bayan abu domin ta yi zina ne kenan ba ba a yi wata shi ba ana nan yi ka sai da na aliyar aka ce ai ga abin da ce a amedota ba magana mutum me yasa ya ce a ba magana a jini ta sai da ya kawo wannan aya وحمله وفصاله ثلاثون شهرا Allah ya ce mana da cikin shi da yayan shi wata talatin a wata haya ko? ta haƙa kuma nan a ta lukumanikin ya ce wa fisalu fi amai na Allah ya wari a talatin ya ce yayan yaro shekara biyu a talatin an wuce shekara biyu ba ta wata shida wata nawa? wata shida suke yarda haka kawai ba a kashe ta akan haka aka yarda da ci kalkashin wannan malamai ke kawo hujjar cewa a shari'a aka zo gaban alkali mutu ta in dai ta duka wata shida daidai to mu ba mu damar a shari'a ba haddi wa ba ce ba safu san samu dole ne a ce ɗaya shi ne a shari'a alƙali yau san gaiwa ba to amma kai da ka san matar ka ce misali ka san ta wani jini wannan jini kada ka je wajen ka ba mu a wajen ka san kanta abinda mutum ke iyawa sai dai ka yi li'ayi matuƙa mace ta yi wata shida a gidanka baka ce ba na bane ba dole sai dai ka je ba hana ka mutum dole ka ɗauka ba amma akwai kowa sai ka je ka yi da yanyi cikin ka ture amma haka kodin ka ce ka ture shara ba ta amma kana da kakira da hujjar ka kwakwara kana ga ba ɗanka ba ne ko bai kaza kaza to na kana damar ka je ka yi da yanyi wani kaji shi kenan ya ture maka shi amma akan titi baka ture shi wannan shine madogararsu wallahi yace kenan wa wasaina al-insana biwalidai mun yi wasiya ga mutum game da uwayen shi biyu kaga han magana uwa muka ji ko ina uba an ce ba ka uba ba banda an ce nan an ka diba dan adam ya di yaro da ya tashi iya ganin uban shi je ya kawo buhun shinkawa ya kawo hatsi ya kawo dawa ya ji ya kalla ki da uban ki ai bai kakin uwa ba yake a musulunci uba ne hadimi a gida shi ke hidima ga uwa ya yaka uban iya kallo a ila a gaban shi iya kallo inda ya iya kallon uban shi ke tarkawa ya wata tsayawar ɗan dako ne iya ma ka ce ɗan kasuwa ne ya je ya wuna kasuwa ya aiko shinkafa ya aiko dawa ya aiko iya kallo kudin makaranta kudin waye ya ba uwa kayan sallah ya kayan sallah iya kallo ai amma haka bai ganin uwa ba shi ka tana ta ma uwa wata wani abu babba amma na uba da an gani mafi yawa an gani haka nan wannan shi da Allah maka umarni duka biyu a ta biyu walidai amma da ya kama maka wani abu daga cikin aikin kuwa ya ce an shukurli wani walidai to wannan abin na uwaye biyu kana ma ce kaɗi wani da bako ya ce ka gode mini allah ke na bayan allah kuma wani walidai haka ka gode ma uwaye ma'aikwa yan wa idan ka diba iyakar butulci da ɗan adam butulcin uwaye a ce ɗan adam a ce uwa da uba duwan da san waɗannan biyun ga ɗan adam an ce an waye gari ya zama mutum cikakke wai ya butulce musu wai ko aka ya manta da su sai ɗiyan shi ko matan shi wai shiga duniya wai shi uwaye amma da sun sha mai kai ka san ko kai kai shara zaka mai mugun shara zaka mai shara zaka mai hukumci mai tsari tsani uwaye duk wannan wahala a ciki ta yi ka zo duniya kana ta barci ɗauko sun da yawa abu kuwa da kada kalli da mataka take da tafiyanka ka girma ka zan mutum lahiye wanda a wasu ba kuwa bane ba dole ka san kenan abun akwai rashin hankali kuma akwai butulci sai Allah ke jan hankali mafi girman ya ce laifin da Allah bai barin bawa ya lahira iya cikin haƙƙin waye dole zaka bai zama waye biyayya tun daga duniya bai barin duniya ya ga sakamakon butulce mu waye kun ba mafi girman haƙi a kan kama uwaye bayan Allah sau ta'ala a ɗan wa hanci na ga wani wani wadda da lausa ana taɓin ya da ayin za la gusan uwaye da ta taɓin ya da aiki yau ba ba ni da ko addinin gumki ko addinin bautar gumki a can uwa banza ce ka san ba addini bane ba ko addinin bautar gumki ne da iskancin addini a ce maka wai uwa banza ce wa wa wa wa wa wa zaki wa an balabce ka an balabce tsawon da kaza kaza wani a wani gari ya kai mutu wani jakka sai ba uwa shi ko wani gari to zai kadi ba a garin ku babu babu ya zala gomu babu ya zala a garin ku kaga waya gai kun kariya ce kuna ba zan kullun kariya mu da take da haka suke da da suka ji abin da yayi ba kariya ce kariya ce bar wannan shirin ne kullun kullun kariya mata mata magani mata fa'ida kariya mun ce mata aya shirin ne kariya ce ta banza bai wa ɗan uwa a ce mutum ɗan adam wace haga wani addini a duniya duk lalace shi a ce wace waka banza ce bai wa shi shirme ne masu da wani sai kariya ne gurin Allah shirya su gurin Allah shirya su gurin kenan wannan abin da Allah ya ce ka gode mini kuma gode mu uwayenka ilayyil musir za a kare a tattara gaba daya Allah ce gare ni za ku kaji kowa zai koma Allah wani kuma da miji da umarnin Allah kan me biyayya ka gama shi da kowa da umarni da na kyauta uwaye guda biyu an kare kuma an kun koma gare ni Allah ce gaba
وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون na'am kun ji dai matsayin wayakun to amma yanzu Allah ce wa in jahadaka wannan uwaye da aka maka umarni ka musu biyayya ka kyautata musu to amma a kul idan suka huce gona da iri suka shiga gonar da ba ta su ba ala an tushe da bi ma dai su da bi sai suka nemi sai ka yi shirka da shi sai ka bauta ma wani allah a takaice dai barin allah to a nan kuma fala ta yi huma abinda ba ka da masaniya ba wata hujja kurin haka a gada waye da kakannu sai ka yi to a nan babu da cikin sai musulun sa'ad bin abu waqas sa'ad bin malik sa'ad sa'ad bin malik sa'ad yake cewa wannan aya ta sauko a kaina ko shi a aikace yi samun aikin wani aya ya ce babu shi ta yi ta yi da sa'ad ya bar wannan addinin muhammad mana ya musulunta dole ka bari ta yi ta yi rannan tsohuwa wani wacce sai musulun annan tsohuwa ta ce to bari zan ma zan sa kai abin kumya zan sa a rinka ma Allah wade wani dalilin kudin shi uwar shi ta mutu ta ce zan fata ci da sha har a mutu a ce kudin ka ya kashe ni kamar tabar mai abin kumya ita a wajenta haka zai sa tsawana ke ne komo gargajiya tsohuwa da gaske take sa'adu ma da gaske take ne magawa zai fata tsohuwa ta fata ce ba ci ba sha kwana ɗaya ya wuce tsohuwa ba ta ci ba ta sha ba ta yi na biyu ba ci ba sha ta har magagata kuma amma ta ce sai an yi ita mutu da kuna sai da ta kwana na uku aka ce ido har raina fata tsohuwa ta bugu sa'adin zuciya umar abin zan gaya miki in kina da rai ɗari ba ɗaya ba ɗari kici da sha wannan ran ya wuta a gabana wannan ya wuta duka ranki ɗari kowanne zai wuta amma ba zan bada jirin mamar ba wallahi ba zan bari ba ke ta kanki kowa ta ce zuwa daga dai da cikin aka kawo ruwa aka ga abinci na yadda yake yaji da ake ji abinci ya ta koma na aka ba haka zai ba eh tutu abinci ka da toma ko ne ka mata ta kenan sai ta yanki kaga anan kaga me ki na banta mata mu kan addinin Allah ba ja da baya kuma wannan ya kasance ka wacce ka sa'ad nawa yan wa a yau ji kasancewa ka mutum kana kallon galgajiya kana kallon shirka da Allah balle uwaye mata su ce sai ka yi ta ba ka ce wani sai ka rataya a kai gidan boka ka je gidan malam wani malam boka sai ta tura ka yan wa balle iya mata balle iya mata masu armi balle masu armi masu wadata wallahi da yawa uwayensu mata suke tura su aikin banza su tura su gidan boka ko malam su kai su kurin su ce hekini ki ta kanki ki kare kanki ki ta maka tsaka tsaka tsaka Allah haka uwa wannan sa majaji da yawa kullum sun gano amma uwayen sun kasa ganowa a rika zagin a tsira albaka dole sai ta ji ko miyagun gorori miyagun gorori masu gorance da mata kan gida gida wallahi wata ɗan wani abin da kan ta gano ta ce mana wallahi tun a rayuwata na yi rayuwa dogon rayuwa ta ta zama budurci duk da kare na arme da iyana da komi ina zama ta lafiya da muke kurin wata gwada ta suke zaga yau wallahi ki jike ta kanki ta ta kai na gidan wani malami zama zama ta malam boka a mazan malami ta ce malam wallahi ce malam ce wallahi da yaudara ta ɗan adam sai da nuci shi a jiki na kura wallahi ta ce abin ta kuka cike ta magana tana kuka ta ce zaman lafiya ba abin da ko ɗaya ko ta ce wannan miya mugu gora wallahi ta sai da nuci shi a jiki na kura ya shige ni
la hawla da hikima da hikima da yaudara an wa banna ake banna ake wallahi sai an karshen su masu wadda suna ba sun ba sun tuba ga Allah amin wallahi kuma mafi yawa uwaye suka tura don haka uwaiki kan ta kai ki tabaro ki wajen neman zaman duniya da miji ki rasa lahira shi ne zaki zaki asar duniya lahira don shirka ce da shirka ce da Allah ko malam ne shirka ce ke da Allah wanda mai gama Allah mai garfiya bukata da zina mai kawo wani aiki za a miki in ba batar basira ba wani aiki malami zai miki wanda Allah yake kushi da shi zai biya miki bukata wajen Allah wanda Allah yake kushi da shi zai nema da Allah wajen Allah san biyan bukata boka ne ma shi ta malam boka ne wallahi malam boka ne hadari ne kuma mata suna yi wallahi kun koya mata suke tura diyansu da haka kake yarda wai ki ta tura ki ke kuma kanta ga malami ne wallahi dan wai kai yau da sahi kan wannan al'uwa cewa wata ce sai sun je an mata kaza ita ma ta je a mata yau da sahi ne kullum a cikin abin wallahi kuma suna kun malamai ne sun malamai suna da malami ne kana da malami ne halin mace ki amma boka ne la'uwa mata ku hankali zan da imanin gudanar iyalanku wannan za ta kai ku sabaro ku a takaice dai Allah subhanahu wata'ala duk wannan haƙƙi na uwaye Allah ce in suka nemi ka gama ni da wani fala tuhuma kaka musu da'a wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa kyautatawa duk lahin babanka duk matsayin shi ko kawuri ne wajen kyautatawa Allah ce ka miji kyautatawa abin da yake na alaka da kyautawa ta duniya amma barin addinin Allah ba da kowa aya ta zo musu aya kuma lokaci Allah kai mu hana ta insha Allah sai mu dasa Allah sa da ka amince da ɗan uwan mu na Turkiya cikin addu'a da na Syria Allah ya cikan su ya gafarta mu Allah mu ji rahama اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته